أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء قال الله سبحانه وتعالى وبنجي سبحانه وتعالى ce laisu sawa'a ahalul kitabi dinnan ya ka faɗi irin laifuffukansu ga abin da suka yi ga abin da suka yi maras kyau to amma ka ake za a ɗauka cewa gaba ɗayan su fa tafiyar su ɗaya a'a laisu sawa'a ai ahalul kitabi ahalul kitabi dinnan ban zamo duk ɗaya ba mustawina ban zamo madaidaita ba ai musa ayya musawatin ko kaka kuwa bainal akalli na lazina aslamu minhum ba dan ai wato ai la musawata nan gyara ne akwai la ai la musawata ai ba daidaita bainal akalli na lazina aslamu minhum tsakanin waɗanda ‘yan suke ‘yan kaɗan akwai lamalif la musawata ba daidaita bainal akalli na tsakanin ‘yan kaɗan allazi na aslamu minhum wanda suka kalanta daga cikin su wa bainal aksarina fasikina da kuma ‘yan kaɗan waɗanda suke kangararru wannan adalci kenan na addini adalci irin na wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ake so ko yaushe ya dora bayi akai in mutum dubu ne amma ya zamo ɗari tara da casa'in da tara na marasa kirki ne ɗaya na kirki ne to ka a ce za a hada gaba daya a yi musu hukunci daya sai da aware ɗayan nan da ya zamo na kirki in ɗaya ne shi kaɗai na kirki in su biyu ne na kirki a ware su amma ka a ce za a hada so da yawa hadawa wajen hukunci yana ƙara kawo laifuffuka yan so da yawa akwai wanda suke kan garewa saboda an ɗauke su a matsayin masu laifin tun kan su laifi to tun da ma mutum bai laifi ba an ɗauke shi a matsayin mai laifi to bara yi bara ya yi din tun da dai ban bai tsira ba sai ya sa ashe ba daidai ba ne a koyaushe a mutum dubu ne aka samu ɗaya na kirki a ware shi ka a ce za a hada da shi a cikin marasa kirkin nan ai ba komi a'a akwai komi akwai komi sai ya sa wannan ya zama koyarwa babba har masu tafi da zamani ma suke ganin ai dole a dawo abu haka cewa ai da ake faɗa cewa masu yawa su suke ɗauke komai ko suke kan gaba amma dole a san ya za a yi a kare yan kaɗan ya za a yi a kare tsirarin su kansu shi yasa musamman zama su tsirarin su ne da gaskiya to ai ba daidai ba ne a ce za a haɗa su da mafi yawa wanda suke masu laifi min alika bi ummatu akwai al'umma qa'imatu wanda suke tsaye akan lamarin Allah a cikin ahalul kitabi mustaqimatun alal haqqi wanda yake sun tsaya bisa gaskiya ka bilan salamin wa salih ka bilan salamin da sahabbansa ya tura ayatil lahi wanda suke karanta ayoyin Allah ana al-layli sa'o'in dare ana ajami ne ya zo gurare da yawa a qur'ani sai aka samu sabani tsakanin malamai ya mufradin sa yake ya mufradinsa suke a an faɗi wajen zantutuka biyar a game da mufradinsa akwai masu cewa inan anan inu aniyu anu duk an faɗa a cikin mufradin ana'u wahum yasjudu fi sa'ati a sawo inda ne wahum yasjudun alhali su suna yin sujjada wannan jumlar haliya ce wannan jumlar haliya ce ita tuluna ayatul lahi wato ta yi ta zamo ita na a titi inda can ummatun wato nikira ne ta yi kuma ya zamo hali ne saboda an sifanta ummatun din da ka'imatu amma ta wani wani yasjuduna dole ya ayyana ta zamo hali ba za ta yi ta zamo sifa ba tunda na aji ba ya zuwa da wawi ko in ba larura ba na aji ba za ta yi zo da wawi ba shi yasa dole a yi mata lirajin kucewa hali ayatul qur'ana fi tahajjudihim ai suna karanta qur'ani a tsayuwar daren da suke yi an yabi ahlul kitabi masu irin wannan to kai da kake musulmi ai kana ma kenan a ce kai kokari daman kai an zo gidan abun ne in dai a gidan kake hakika wanda yake a gida na musulunci za a same shi do Allah baya tsayi wajen shi yasa da maulan mushawa ba ta tijjani radiyallahu ta'ala anhu yake faɗa faralar tsayi wajen yake bayani yake kwaɗaitarwa sai wani a cikin wanda suke wajen a cikin almajiran sai ce ya shau ni ba na iya tashi sai shau tijjani yake da shi an taradulun la ta suluhu li tariƙati na faɗari an ka subhatana kai mutum ne da baka dace da ɗariƙan mu ba ka ajiye carbin mu ka gyale ka je ka kama abin da ka sa a gaba a ce kenan lalle wanda yake na gaskiya kenan kana kenan an faɗa wa'annan magaci ana samun masu tsayuwar dare a cikin su to ballantana kai da kake musulmi an faɗa wa ibadur rahman allazina yashuna ala nari hawla wa idza khatabahum aljahiluna qalu salama wa allazina yabituna lirabbihim sujana wa qiyama da kanu qalilan min al-layli ما يهجؤون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها هلوا سجلا وسبوا بأمر ربهم لا يستكبرون فتزاكي جنوبهم عن المراجع يدعون ربهم خوفا وطمعا sai kana ma kenan ayatul qur'ani suna karanta qur'ani fi tajiri ba sai wajen da suke yuminuna yuminuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika hum as-salihin yuminuna billahi wa'annan daga cikin alal kitabi su kan sun yi imani da Allah wal yawmil akhir sun imani da ranar lahira ta'riru li muqabilihim kamar ana jurwaye ne ga waɗanda suke akasin haka wanda su ba su imani da Allah ba ba su imani da ranar lahira ba ko ko sun yi imani da Allah amma ba su imani da ranar lahira ba ko da za su faɗa da baki sun yi imani da ranar lahirar amma ba sa shirinsa abinda kace ka yarda da shi amma kuma kake nunawa a wajen aiki kamar baka yadda da shi ba ai ya zama daman kamar baka yadda da shi din ba shine ma malaman balaga suke bayani akan irin wannan ko cewa ai duk wanda aka ga yana da awa ya yadda da abu amma kuma ayyukansa ba sa nuna cewa ya yadda da abin a iya tarasa a yi masa magana a matsayin wanda bai yadda da abin ba kamar yadda jalaluddin sayudi ya kawo a littafin alfiyarsa ta balaga ko hukumar juman ka kauli na li musulmi wa qad fasad ya ayyuhal miskinu innal mauta haqqa ka kauli na li musulmi wa qad fasad ya ayyuhal miskinu innal mauta haqqa to suna ba da gaskiya da Allah suna ba da gaskiya da ranar lahira wa ya muruna suna umarni bil ma'ruf da abu wanda yake kyakkyawa aka sake da maimaita wannan magana cewa to fa an yi imani da Allah dole a tsaya abin da yake daidai a nuna wa mutane daidai ne abin da ba daidai ba a nuna wa mutane cewa ba daidai ba ne ba za ta yi a ce an yi imani da Allah ba amma kuma a kyale mutane suna kan wani abu ba daidai ba ba tare da an faɗakar da su ba matukar da faɗakar za ta yiwu wayan hawan alimin suna hani daga abin da bai dace ba wayan faru da lahairat suna gaggawa a wajen ayyuka na alheri kulle ha gaba ɗayanta wa ulaikal mansubuna bima zikira wayannan da aka santa da abin da aka ambata min salihin lalle kan suna cikin bayan Allah managarta allazi nasallu hatta hawalu wanda halayen su ta kyautu inda Allah wajen Allah kyautatuwar halin bawa shine ta a ce halayen nasu sun kyautata wajen Allah ba ta wajen wani ba kai a kanka don kana ganin kanka dafe sam sam ko mutane suna ganin ka haka wannan ba komai bane ba a ce ba a bukatar hakan ba amma muhimmin abu ya zamo kai wajen Allah kana cikin managarta kai a wajen Allah karɓaɓɓe to wannan shi ne karbuwa an ka samu karbuwa wajen Allah to don wanda ma ce bai karɓe ka ba ta da shi duk wanda ya karɓe ka kuma in Allah bai karɓe ka ba ai ba su ba abin da zai ba wa min hum man su kazalika akwai kuma wanda ba su zamo haka ba su wasu zamo daga bayan Allah managarta ba وما تفعلوا من خير فلن تكفروا والله عليم بالمتقين وما تفعلوا من خير bayan Allah ku gane duk wani abu da za ku aikata na alheri falan tukfaru kada ku taba ɗauka zai tashi a tutar babu ba za a muku musu wannan abun ba duk kankanta aikin da ba waye na alheri ba fa za a taba masa musu ba wajen Allah tabaraka wa ta'ala da ba za a hana kuladansa ba wani turan munihi ma'anar hirmani don cewa shi kafara an kunsa masa ma'ana harama shi ya sa ujiya ila maf'ulai ne ya ta'adda ga maf'ulai har guda biyu wannan ya sa har ya ta'adda ga maf'ulai biyu shi kafara asali ba ma ya ta'adda so da yawa Ah, kafara billahi ba kafaran la kafaran billahi ake cewa ko to amma anan da yake an masa tarmini wanda tarmini ɗaya ne daga cikin abubuwa guda tara da suke sa fi'ili wanda yake lazimi ya koma muta'addi in ko fi'ili mai ta'addi ne ga fi'il maf'uli ɗaya ya koma mai ta'addi ga maf'ulai biyu to annan shi kafara an masa tarminin ma'ana harama shi yasa ya ta'adda ga maf'ulai biyu maf'uli na farko shi ne wawun nan wanda an ya zama na ibul fa'ili inda fi'ilin mabni ne lil maf'uli ko wawun nan shi ne maf'uli na farko amma yanzu ya koma na ibul fa'ili hudun kuma wannan lamirin shi ne maf'uli na biyu shi ne maf'uli na biyu wallahu alimu bil muttaqin Allah masani ne da masu tsoronsa Allah yana sane da waɗanda suke jin tsoronsa hasu wannan kwadaitarwa ne alal ikhlas bisa cewa bawa ya tsaya duk abin da zai dushi Allah duk lamarinka a komai ya zama Allah kawai ka sa a gaba kan ka sa wani abu daban ba Allah ba ko menene ka sa wani abu daban ba Allah ba to kai asarin wannan abu duk abin da yake Allah ka sa kuwa da a gaba a wajen yi to ko menene ma ala kulli halin ka ci riban sa duk yanda abin ya zama to ka ci riban sa wa bisharatu lil muttaqina wannan abin shi ake ake yi ga masu tsoron Allah innal ladina kafaru الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
inna ladina kafaru hakika wa innan da suka kafirta la tugni anhum amwalu dukiyoyinsu ba za ta iya kare musu ba wato shi ma wannan azana din an kunsa masa ma'anar dafa'a lan tarfa'a dukiyarsu ba za ta iya ije musu shay'an wani abu ba wa ma auladum haka nan ƴaƴansu so da yawa kafirai suka yi dawo da yawan ƴaƴa sukan yi dawo da yawan dukiya yanzu kafiran na zamani sun sun koma ma na tunkawan da 'ya'yan suke ba tunkaho da dukiya da abin da dukiyar za ta yi a gani suke mayo ai ayan rage ma dukiyar suke yi shi yasa don su samun dukiyar ma kokari suke ma su rage 'ya'yan ko to dukiyar da ta su da komai na su ba zai iya wadata musu komai ba daga azabar Allah tabaraka ta'ala in Allah ya nufi ya rike su sai a rike su ta inda ba su taba tsammata ba da dukiyar tasu gaba daya kan su dauka wani tanadi nasu zai iya kare su daga rukun Allah ta baraka wa ta'ala wanda koyaushe Allah yana bayyana mana irin wannan a koyaushe a kullum Allah yana bayyana mana irin wannan zaka ji an yi doba an gina gina an yi kone amma a waye gari Allah ya aiko iska da ruwa sai dai a ɗebe mazauna wajen sai dai a ɗebe mutane mazauna wajen ko kuma a ce kowa ya zauna a gida kan wanda ya fito ko wanda ya fito abin ya fi ƙarfin su abu ya zo daga gwadawa ake gwadawa ake kafin a zo daga baɗin ana gwada musu ne wannan kafin a zo daga baɗin a dukiyar su koyan su ba za su iya kare musu ko ne daga azabar Allah ba min al-ijna'i min al-azabi amfanarwa kariya daga azabar wa'ulaika sabon nar wannan masu wannan sifa kafirai su ne hakika 'yan wuta su ne hakika 'yan wuta domin wutar an yi ta ne domin su buzi jatlin kafirina fata kunnarar lati hukudu hannasu wani hijara wani jatlin للكافرين يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا ربا كما أن سورة الزعف يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا ربا أعرافا مرافا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وتدي أن يتني دن كافري شي يسا مسلمي كو ياجي ko ya je ko tafiya ba ta yi kyau ba yadda ake so ya je to ba makawa sai ya fito shi yasa bayan da za a yi mummuni musulmi ya dawwama a wuta aƙidar ahlus sunnati kenan wadda irin wannan ayoyin suna karfafa wannan suna hujja ne ga ahlus sunnati wa wajibun ta'zimu bari ne saka kabiratan summal khuludu mustanab bayan da za a ce mumini duk zanen sa ya dawama a wuta wani biya hadin su kafirai masu dawama ne a cikin wuta bayan da za a yi su fita la ifariquna ba za su iya rabuwa da wuta ba مثل ما ينفقون يكون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها فيها سر أصابت حرب قوم ظلموا أنفسهم فهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.
yadda za a kwatanta yadda Allah yake bata abin da suke kashewa a wannan rayuwar duniya wato halaki sifar halakar abin da suke cewa a wannan rayuwa ta duniya rida rabin sana'i wanda suna yin haka wani wakacin da neman yabo wani wakacin suna yi don su ga sun tsare bayan Allah daga tafarkin Allah a cikin su akwai masu yi don neman yabo na ce sun yi gwaninta yanzu kafirai sun ce sun taimakawa ba wanda suke cikin fari wanda suke cikin yunwa da kuɗi kaza ai a yabe su ai a san su ma suna yi ko wani lokacin kuma sukan yi haka ne ba don komai ba don su tsare bayan Allah daga tafarkin Allah yadda nan gaba za a faɗa mana cikin suratul anfali inna allazina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillahi fasayunfiqunaha fatakunu alaihim hasanatan thumma yughlabun wanda suka kafire sai su sa kuɗi masu yawa su sa kuɗi su sa kuɗi ba don komai ba wai don su ga sun hana bayan Allah bin tsarin Allah yasa za su kashe za su kashe za su kashe amma a ƙarshe ya zamo ba su yi nasara ba wanda yake na Allah yana nan na Allah duk abin da za a yana nan ba zai bar wannan wanda yake daman shi ba na Allah bane shi ne daman dukiyar za ta ja shi eh shi yasa suka kashe don neman tsarewa daga tafarkin Allah kuma kama tsare rihim kamar yadda iska take halakar da noma ne zar'a take halakar da noma fi hasir iskar da take dauke da wuta take dauke da zafi mai tsanani yasa kai ka ce wuta ce a cikin iska kai ka ce wuta ce a cikin iska aw baro shadidu ko ko sanyi mai tsanani shi sirru mai sadi da raɗin nan yana daga ordani kalmomin da yake a larabci sukan zo da ma'ana biyu wanda yake kishiya a sirru yakan zo da ma'anar zafi sirru yakan zo da ma'anar sanyi mai tsanani kowanne a ciki dai mai yiwuwa ne a nan iskar takan zo da zafin kwanan nan ma gashi ta akwa a wasu kasashen ko ta akwa a wata kasar ya zama ake ta kokarin ma a kashe da jiragen sama da menene akan sai an gade an kashe wuta an kashe iskar nan da take tafa da wuta haka nan ma kuma sanyin mai tsananin shi din ma dai akwai iskar mai sanyi masjar shi asali wato sirrin dinnan masjari ne asabar harsa kauni da yake ta taɓa shuka ko noman wasu mutane zalamu an fi son da suka zalunci kawunan su bulburuwar ma'asi da kafirci da saban Allah in ka ga noman mutane bai kai ba dan ba wani abu yake jawowa ba in tsaya wasu tsarin Allah tabaraka wa ta'ala ai dan bayi suka tsaya tsarin Allah ubangiji sai ya bude musu albarku ta ko ina sai mace ruwan da za a amfana kasa ta fitar da yaban yadda za a mora ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن menene kazzabu ne ko fa azabi ma kanu yafsukun to fa halakatu ta halakar da shi falan ya tafi ubi da suna ta minna ga shuka ta kan kama ga yabanya ta kan kama amma kuma a ƙarshe abu yana dab da ake amura Allah ya aiko abin da ya tafi da shi gaba ɗaya ba su amfana da shi ba ta zalikar fakatu haka nan irin ciyarwar da wannan kafirai suke yi zahibatu tafiya za ta yi a banza ba za ta amfana la ta dole ba za su amfana da ita ba a lahira wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba'an mansura wa ma zalamahumullah wannan abu da suka game da shi ba wai dan Allah ya zalunce su bane bela ina fakatin ne to zarta na faka su walakin an kusa mu yanzu sai dai ai su ne su zalunci kawunan su dan ba su kawo sharadin a ce aikin ya amfana ba bil kufri da kafirci almujibi ne roya yaha wanda ya wajabta a ce ayyukan nasu tun sun tozarta a kai ne yanzu a ce ka sai mota ta gani ta fada mota da Allah sai da ni take tafiya ba sai da mai ba to ka ki sa mai kuma ba ta tafi ba ka damu wanda ya siyar ma wasu fito so kai a ba cutar ka ake bado Allah kai ne ba ka bi yanda abin zai tafi ba idan ka bi tsarin shi kenan sai ya tafi sai ka ga amfanin wannan wannan abin eh yasa wanda dai bai yi imani ba to ya rasa sharaɗin a ce aikinsa ya amfane shi da da za a yi amfana da ayyukansa ya ayyu halazi na amin يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم لا يألونكم خبالا وانتم ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون
ya ayyuhan lazina amanu da aka gama faɗa sufofin kafirai yadda cewa ba wani abu nasu ko da sun birge ku ko musulmi a nan duniya da za a ce za su amfana da shi a lahira sai ku kuma aka ja kunnen mummune aka ja kunnen mummune ja ne tsanani jan kunne mai tsanani aka ce ya ku waɗanda yake sun imani sun ba da gaskiya sun yadda da Allah sun yadda da manzo sallallahu alaihi wasallam sun yadda da Qur'an la ta tayizu bi daratin min dunikum ba daidai bane ku ce za ku riki waɗansu abokai na kud da kud ajiya zababbun abokai dole unom da za ku ringa sun kayar da su bisa asirin ku min dunikum wanda za a ce abokan nan ba a cikin ku suke ba ku rike kafirai a matsayin abokan ku na kud da kud a ce duk abin da za ku yi ma sai da shawarar ko a ce mutum yana takama shi shugaba ne na kasar musulmi musulmi ne amma ya zama masu gadin ma da suke kewaye da shi duk kafirai ne wai saboda bai yadda ba bai yadda da nasa mutanen ba ko bai yadda da su ba ko bai yadda da iyawarsu ba sai ya ɗauko waɗanda suka kafirai sun kare shi ko sai ya gayyato kafirai da kayan aikinsu su ne za su ringa masa shawagi a sama wai dan kada a fada masa bal iyazu billahi akwai imani ko a haka ai ba imani ai indoni ku wanda ba su ba ai gairaku wanda suke wani ku min al-yahud wal munafiqin sune yahudawa da munafikai ba ku ba rukun yahudawa ba ku ba rukun munafikai a matsayin abokan ku na gudda gud la yalunakum khabala wayannan makiyana ku ko yaushe ba sa saurara muku a wajen su ga lamarinku ya ɓaci a kullum kokari suke lamarinku ya ɓaci yasa dan kafiri ya zo da dadin baki a so yake ku ci gaba so yake a so yake ku koma karkashin sa ne kawai ci gaban naku a wajen sa shine ku koma karkashin sa in mu'amala za ku yi sai da shi in kaya za ku siya sai nasa to kun ci gaban kenan amma ba wai ku ci gaba da a ce rayuwarku ta ƙara kyautata ba a manufa kenan guda ɗaya ko yaushe kafiri la ya luna kun habana ba sa takaitawa a cikin ƙoƙarin su ga lamarin ku gaba ɗaya ya rikirkici ya ɓaci musiba habalan din an masa nasaba ne da nasul hafin musa sha zare wato a hafiri wato lalu na kubil habari ba sa ta kai ta muku a wajen kokarin jawo abin da zai lalata lamarin ku zai bata lamarin ku a wa'ala tamizi ta yi kuma mansuri ne bisa tamizi wato an masa nasuwa ne bisa cewa tamizi ne wato ma'anita ba su da buri sai ko abin da zai wahal da ku koyaushe burinsu a ce kun wahala ana taku maɗin masdariya ce shi yasa aka fassara da ana taku waye shiddatun rarrabe shine tsananin cutuwa wasbalatul bagara min afwani hakika gaba da kiyayya ta fito fili ta bayyana daga bakunansu al'adawatu lakum gaba da ku koyaushe suna faɗa da min makiyan ku ne bil waqiyat ku ta fuskar fadawa da suke a cikin ku da yadda suke tsinka da kafirai bisa asirin ku kuma to fi su duro mu abin da kira zan suke boyewa minal buguri na daga gabar akbaru ya fi girma min ma bada daga abin da ya bayyana duk kalmar ma da za ku ji ta fito daga bakin su to ku tabbata abin da suke boyewa a zuciya ya ninka wannan in dai game da gaba da ko ne ko kin ku ko kokarin ya zama lamarin ku ya lalace kar bayyana da kula ya musulmi mun mune mun muku bayani mun bayyana muku alamomi da za su tabbatar muku da cewa su makiyanku ne ala a dawace bisa cewa su masu gaba ne da ku in kun ta gilu in dai fa akwai hankali in dai kuna da hankali in kun fahimci wannan zalika wannan abin da aka faɗa fa tuwalo ba ku ba cewa za ku haɗa tafiya da su domin ita wannan ayar ta sauka ne a cikin wasu mazaje daga musulmi da suke abuta da da suke sa da yahudawa don wata abuta da suke tsakaninsu ko makotaka aure rufe ko yarjejeniya ko cewa sun sha nono daya aka ce ba su ba haka aka hane su daga wannan domin yin haka din kamanta ce da munafukai inda arabi ya faɗa a littafinsa a kamun ƙur'ani ba sabani tsakanin malamai cewa abin da ake nufi da wannan hani daga abotan kafirai daga ahlul kitabi da waninsu wannan ne yasa ma aka ce an hana ma mutum ya kama da al'ada ko da ka halatta kaga kafirai sun ɗauka to inda akwai dama kai ka ɗau wata ka ware ka nuna kai tafiyar ka da su daban da su shi yasa ya zo a sashen wayoyi man ta shabbaha bi kaumin fa hawa minhu wanda dai ya kama da wasu mutane to ai dan nasu ne dan yana cikin su ne shi yasa hakiki ta kamanta da su hakika inganta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hani daga a ce musulmi ya ringa kamanta kansa ya ringa kwaikwayon shiga ko wata al'ada ta wa'anda suke baubaye wato kamar turawa a yanzu ko abin da ya kama da haka a kana musulmi wai ka rasa ɗabi'ar da za ka koya za ka ringa ɗauka sai ɗabi'ar turawa ko abin da ya kama da haka to maza sallallahu alaihi wasallama ya yi hani daga haka ya akwai hadisai ingantattu da suka zo ka ba hadisin buhari kalifin mushriki na ku saba wa kafirai ku bambanta da kafirai to أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا أرضوا عليكم لنادل من الغيب قل موتوا بغيركم إن الله عليم بذات الصدور.
wato irin wannan hayin wanda yake ta zo da yawa a ƙur'ani a baya a can a cikin suratul bakara akwai ta ko antum haula jadatum fi ma lakum bihi ilmun falim tajaa falim tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm ko a wannan surar ne ko a baya a can ma a je a cikin surar bakara to a cikin wannan surar ne farko ko a wannan sura a bakara ba ta zo ba akwai sabani da yawa tsakanin makaranta akan ya take wasu suna ganin ha'un tambayi wasu kuma kamar sinafin suna ganin a'a ha'in kamar an yi badalinsa ne daga alhamza ta istifhari kamar a'antum ehin a'antum sai dai mu a masaifanmu ai alifi ɗaya ake rubuta wajen ko ba alifai biyu ba shi yasa nan ma wato inda suka rubuta da gyara alifi ɗaya ne ake rubutawa ba guda biyu ba asali wato su na da wasu suna ganin ai kamar hamzatul istibhali ce aka mai da ita ha'i asali a antu a antu yanzu kowa yannan zai bunan ko kuna mummune amma ku ce kuna son kafirai da karaba ce minku don cewa kuna da wata yan uwantaka da su wata dakatai ko cewa kuna abuta da su wannan ya dace kuwa wala yi gurakun alhali su dinnan ba son ku ce ba bi muhalafatihim lakum fi dini dan cewa sun saba da ku a addini shi yasa ba sa son ku dan ba addini sai kuke bi ba bayanu lil hadai fi muhalatin wannan ana bayani ne game da kuskuren da akan samu daga wasu musulmin a cikin haɗa kai da kafirai haɗa kai da kafirai wa tuminuna bil kitabi kulli gashi kun ce kun yarda da baki ɗayan abin da Allah ya saukar. Kun yarda da ƙur'ani, kun ba da siya da shi gaba da kun yarda cewa a taura ma Allah ya saukar da ita kun yarda cewa injila ma Allah ne ya saukar da ita kun yarda zabura ma haka kun yadda duk littattafan ma da Allah ya saukar Allah ne ya sauka bil kutubi kulliha wala yu'minuna bi kitabikum amma su kafiran nan ba su yadda da littafin ku ba fala jami'a bainahum wa bainakum to wanda yake haka ni zai hada ku da su ni zai hada ku da su har ku ce su ne abokan ku da ku da ku wai zara hukum idan sun gan ku qalu amanna sai su ringa buɗe baki suna cewa sun yi imani ko kuma irin irin munafukan kafirai ne sun gan ku ai mun yadda kowa je addinin sa ai ku je ku ci gaba da addinin ku an mun yadda ko da ba naku muke ba amma kuma ba so ku suke ku yi wannan din ba da baki za su faɗa muku sun yadda ku yi addinin ku amma a hakika ba su yadda ku yi addinin naku ba kullum kokari suke su ga sun juyar da ku daga tsayawa da addinin naku wai za halau da zarar sun bar inda kuke an ru'a ne ko da dalila sai su ringa cizon yatsa a kan a da rafan asali gefen yatsu min alkhair dan suna cikin damuwa da matsayin da kuke da shi ko yaushe cikin damuwa suke da matsayin da kuke da shi in arziki ne Allah ya baku to suna cikin matakar damuwa sai su san kudin gwilar da za su yi arzikin ya koma za su ko a kasan ku da yake amma su suka mora ko kuka noma amma su suka mora yayi ku ne da noma ku wahala ku noma amma kuma morar ta su ce lima ya rauna saboda abin da suke gani mini aiki lafiku daga irin yadda kuke haɗa kai wayu abbaru an shijatul gaizi akan bayyana tsananin fishi bi arril anamili da cewa wanda yake cikin tsananin fishi kamar yana cizon yatsa wai da kun san ma'arru ko da bai ci yatsan ba majazan wato wanda ya zama fuskar majazi kamar mushakala wani mutu da gaji ce ni da su ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam ku mutu da fushin ku abinda kuka gani namu sai dai gaba kuma wannan manzo Allah aka faɗa wa faɗa wa kafirai kuma an faɗa wa ma duk musulmi in mummuni ya faɗa wa kafirai haka ya za ko shi musulmi ya ta kokari a cikin abin da zai kawo ci gaban sa ya ƙara kokari a cikin abin da zai kawo haɗa kansa da ƴan uwansa waɗanda suke musulmi wanda wannan ne zai jawo kafirai su mutu da fushin su balanta roma su muku bayan da za a yi kuga abin da yake faranta zai faranta muku rai bayan da za a yi kuga abin da zai faranta muku rai inna la alimu za ta suru ubangiji masani ne da abin da bayi suke boyewa a zukatansu irin zil munafiki na zukatan munafikai irin abin da suka boye a ciki min alhanake daga kulli damuwa kwarai da gaba da musulmi to Allah yana sanar da wannan in tamtaskum in tamtaskum شمسكم عدلة تدور وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تحسنوا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط.
إن تمسسكم حسنة da zarar abu mai kyau ya same ku ko musulmi to sai ku a da mai kyau ya same ku ni'imatu ni'ima ta same ku nasara kuma a ce rundunar ku ta yi nasara akan abokan gaba ko kun samu gani mai yaki wani ha'in ko a ce ra'a wato kun samu yalwata abinci ko kun samu kaka ta tsohu to wannan abu mu da na musu yake ba ka san haka to huzin za ta fakanta musu rai wani sun sai ya amma idan abin da ba a so ya same ku idan abin da ba ku so ya zama shi ya same ku ka zai mace kama a ce kun fita yaƙi an kare yaƙin ku an kare dindinan ku ko a ce kun gamu da fari ya fura gobe ha to sannan ne fa sai ta mun sai ta wani ciki da haka bayan ta tsoro kun musulmi in kuka jure ala za mu cutar da ta sai muku wata takulma ko ji tsoron Allah bi mu wala ta a cikin haɗa kai da su wa gairiya da wani ta ya layar rikon kai da wuce da jikirin bakin da suke yi ba zai kware ku da kome ba za su ta kulle-kulle a kan sai kun cutu amma matuƙar kun riko da abin nan da aka faɗa to duk kulle-kullen su ba za su yi nasara ba za su ta kulle-kullen ne amma Allah yana warware nasu wayan kuruna wayan kurulla wallahu khairu wallahu rabbil wa kuntum sai ku zamo a cikin kula Allah وهذا wannan تعليم koyarwa ce daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala da shiryarwa cewa a ringa neman taimako a wajen tarar makircin abokan gaba da haƙuri da kuma tsoron Allah ba abin da ke jawowa musulmi ya nasara akan abokan gaba irin riko da haƙuri da tsoron Allah ba daga za a yi riko da wannan a riko da haƙuri haƙurin nan kuma da aka faɗa da yalwata haƙuri a cikin bin Allah hakuri a cikin kamewa daga saban Allah hakuri akan musibo hakuri akan cutarwa masu cutarwa duk nau'in hakurin nan a ce an yi riko da su an yi riko da tsoron Allah to kan ba wanda ba za a fi karfi ba yanzu duk makirci mai makirci sai dai ya yi amma makircin karshen ta ya koma akan kansa ya koma akan shi mai makirci to iska dauta shi ne sunan kowa ya bukara ga maganar gudu da tsoron kashin kina wa inna laha haƙiƙa ubangiji bi ma da muhit masani ne da duk abin da suke aikatawa alim masani ne fa yujazi alai zai sa kayya a kansa wa inda rasa ta rasa ta rasa ta da sauran da من حيث تموت المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم suna yanda kai sammako ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam min almadinati daga madina min halika daga ɗakin iyalinka min baiti aisha daga ɗakin aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta a wa fi manqabatul laha wannan aya ta kunshi daraja babba ga Aisha sai malaman tarihi sun gamu cewa manzon Allah da zai tafi yakin Uhudu daga ɗakin Aisha ya fito kuma gashi aka ce mina halika iyalinka ashe iyalinsa ce duniya da lahira shi yasa wanda duk yace zai dangana wani abu daban ga Aisha to ya nuna cewa shi kan ba tsarin musulunci yake bi ba ba koyarwa qur'ani yake dauka ba tamshi ala rijlaika kana takawa da kafa zuwa dutsen uhudu shekara ta uku daga hijira a watan shawwal akwai mutum dubu tare da kai don ka kare ka tare kafirai wanda suka sauka a hudu su ko dubu uku ne annar sallallahu alaihi wasallam yawa ya gari su shu'abi a hanyar da take tsakanin duwar wasu ranar asabar bakwai ga watan shawwal ya sanya bayansa da rindinarsa ya zuwa dutsen uhudu wasu wasu hufau ya daidaita sauransu kamar da banyi tabaraka wata ala ce tuba wa'ul muminina kana saukar da mummunai tun zulu kana saukar da su maka'ida wurin da za su dakata lilkita dan yaki wurin da ka umarci su cewa lalle su tsaya a wajen ai marakiza ai madakata daga bangaren da yake a dama da kwalmai sarrafi da na hagun والقلب da na tsakiya والمقدمة da na kan gaba wasaƙati da na baya datar rindina akan kasa ta gida biyar ne akwai maimana shine bangaren dama akwai maisara bangaren hagu akwai kuma makadama su ne na kan gaba akwai saƙa su ne masu tsare baya to akwai kuma kalbu tsakiya tsakiya to maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba sahabbai ya kasa su wannan gida biyar da akwai wanda aka sa su daga dama akwai wanda aka sa su daga hagun akwai wanda aka sa daga makiya akwai wanda aka sa daga gaba akwai wanda aka sa daga baya maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da wannan harbi mutum hamsin ya nada Abdullahi Jubairin a kansu bisabir jabali a gefen a farin dutsen yake an na la'aila bin nubili ku yi ƙoƙarin korar dawakai daga gare mu da harbi da kibiyoyi kan kafiran nan su ce za su zo mana ta baya kan ku yadda ku bar nan inda nake ku tsaya wani bina a awonu sirna daidai an yi nasara a kanmu ne ko ko mu muka yi nasara duk abin da ya faru ko dai ku tsaya a nan wakanin ma ƙuraishin mi a ta falasin kafiran suna da ƙuraishawa suna da dawakai mai can da suka zo da su wannan yakin halin zane da shi ke jan rundunar su ta dama yake mutum na bijalin shi ke jan rundunar ta hagu a sannan duk wa'annan ba su musulunta ba amma daga baya sun musulunta suka zama cikin manyan sahabbai suka zama sun yi jagora a wajen taimakawa addini sun masaru da huwa da dini min ba'adu humun nasu huna wa nusarahu eh wanda an yi gaba an yaki an yaki amma da gaba sun dawo su ne kuma masu kokarin kare manzo su ne masu kokarin kare addinin manzo sallallahu alaihi wa sallama wallahu samiu ubangiji yana jin duk abin da kuke faɗa da aka wani kun gaba ke duk abin da kuke faɗa ali masani bin ya cikin da niyoyinku
إن عمت إن عمت طائفة كاذبة يؤمنوا أن تبتلى والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنين.
wato wannan izinin badalin min iska da badali ne daga wancan izinin wa izga dauta daga yadda aka samu ƙungiyoyi biyu a cikin da suka yi nufin a ce kun yi rauni kun ji tsoron gamuwa da kafiran nan kun banu salimata su ne banu salimata su wannan banu salimata su kaɗai ne a larabawa da kasarar lami a kabila min alhazarati daga banu alhazarati wa banu harisata da kuma banu harisata daga banu al'ausi askari su ne bangaren dama da na hagu na rindina an da tala suke nufin a ce kun ji tsoro ta jibuna ta na wato namu da gyara bacce da farko sannan nunin ta jibuna ku ji tsoro an likita daga yaƙi ta jibuna nunin ce daga ƙarshe da kira alifan watar ji'a ku koma da gida lamma raja amlanu ubayya ku koma gida lokacin da suka ga amlanu ubayya da jama'a su sun koma fa tabbatahum Allah Allah ya tabbatar da su falamin salifa ba su juya din ba wani a cikin su yake cewa a aini wannan ma da aka faɗa game da mu wanda kamar suka amma munna nake da shi saboda ne saboda an ce minku ashe an tabbatar mutum ma musulmin ne kuma a ƙarshe aka ce me wallahu waliyuhuma ashe Allahu waliyuna Allah shine mai taimaka musu shine majibincin lamarin su nasiru ma mai taimaka musu wala la fa tawakkalul mu'minun lalle wa'anda suke mummunai duk alamari nasu su dogara da Allah duk lamarin da mummuni zai yi to ya zama da ba shi da madogara in sai Allah tabaraka wa ta'ala yasiqu bihi su amince da shi duna gairin da wani sa ba Allah zai taimake su ya irin yadda ya taimake su a bada wato a yi cewa fayan tsoron hutun da amri ne ya zo a baya ba ta zo jawabin amri kalli ya tawakkali amri ne lamun amri ne ko fayan tsoron kama na tsoron bai bada Allah zai taimaki musulmai inda sun dogara gare shi irin yadda ya taimake su a bada yayin taimaka dogaran nan ga Allah a gane ba wai ana nufin mutum kai wani kasafin suna ba saboda yanzu sun da yawa abin da yake damun mu sai mu ɗauka cewa to in ne mu dogara Allah ba ma sai mun yi wani katafi suna mu ba ko kaɗan ba haka ba ne ayoyin nan sun koya mana annabi sallallahu alaihi wasallama duk yanda ake tsara linduna sai da ya tsara lindunar tasa haka ba wai cewa ya aikin da yake muna Allah ne mun dogara ga Allah shi kenan mu za mu yi nasara tunda mun dogara ga Allah ba a'a sai da ya tsaya ya tsara rundunar tasa irin duk yadda ake tsara rundunar kuma sannan aka ce to kuma a dogara ga Allah ka ɗauka tsarin shine mai kaiwa amma dai ba a ce ka a tsara ba in an je a zaɓar tsarin to an fita daga mutuntaka gaba ɗaya an fita daga mutuntaka shi mutum an yi shi ne da tunani da hange da tsari in ya ce ko zai bar wannan wai don ya yarda da Allah to kuma ya fita kansa daga mutuntaka ya koma dabba ne bal insanu ala nafsihi basira ai ga mutum ya san ya zai ya samu mafita a lamari to amma ka ce da duk abin da ya to kuma ya dawo ya tuna Allah wa qawluhu da yace eh wa izga dauta ilahu na haƙi zuwa nan ai ka ambaci wannan dan ya fito gare ka ka tuna wannan don ka gano cewa samun nasara akan abokan gaba da ma samun nasara a duk wani abu da aka fuskanta to sai an yi haƙuri sai an yi juriya bayan da za a yi mutum ya fuskanci abu ba tare da ya haƙura ya jure bai ce zai samu nasara irin yadda yanzu yake afuwa kenan a lamurra da yawa eh lamurra da yawa za a fuskanta amma sai a kasa haƙuri a kasa juriya sai zama abin an komo ba a samu komai ba Eh, ɗalibi ne zai fara karatu da ya ɗauka gidin gidin gidin kwana biyu wata ɗaya wata biyu yana zuwa eh, to shi bai ma gane karatun ba zai ajiye ko da haka ko a wata biyu aka koyi ilimin eh abinda wasu suka shekaru shekaru masu yawa tsawon rayuwarsu suna koyo ya gaji wata biyu da baka samu koyi kan hakura ba za ka jure ba ko kuma kasuwa ce a ta sa wa mutum jari amma kuma dandanan ya zauna sai dai ya narkar da jarin ma ya kasa haƙurin ya kiyaye ya za a yi a yi gaban a'a shi yaushe zai zauna bai ci kaza ba ko bai sa kaza ba ko bai hau kaza ba sannan nan ya kaga ba haƙuri kenan ba juriya duk abin da za a yi in dai za a nuna juriya za a nuna haƙuri to za a yi nasara a kai a shi ne liyan fara laka annan nasara ma'asabari da suka kasa haƙuri suka kasa juriya a yakin udu sai abin da ya same su ya same su a lokacin ko da yake sun yi haƙuri sun yi juriya a yakin badar sai aka taimake su kamar yadda ubangiji tabaraka ta'ala ya ce ولقد نصركم الله ببدنهم وأنتم أذية فاتقوا الله لعلكم تشكرون ولقد نصركم الله حقيقة ubangiji ya taimake ku bi badarin a ranar yakin badar ma'un badar ruwa ne tsakanin makka da madina kina tawakkaltum alaihi lokacin da kuka nuna dogara gare shi kuka yi hakuri kuka yi juriya fi awwal kitabin bayna rasulillahi wa bayna al-mushrikeen a yaki na farko ya ku tsakanin manzo sallallahu alaihi wasallam da kafirai wanda yake an kamta yakin badar ne 17 ga watan ramadan shekara ta biyu daga hijira wa ma in kuntum mu'amantum billahi wa ma amzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an fa'azza Allah fi islam Allah ya ɗaukaka musulunci a wannan ranar wa hizbahu da jama'ar musulmi Allah ya ɗaukaka jama'ar da suke rikewo da musulunci wa antum azilla alhali ba ku kai kome ba ku sa kome ba a sannan bikin latin adadi dangane da cewa ba yawa ne da ku ba wani lokuta ba ku kuma tanadi mai yawa ba kama marra yadda aka faɗa a baya can karka da lakum ayatun bi bi ataynil takata ya tun tukatilu fi sabilillah wa ukhra kafira wattaqullah ya sa bayan Allah babban abin da yake gaban ku ku ji tsoron Allah a cikin lamarin cikin lamari na ku ji tsoron Allah la lakum tashkurun ko dai da haka ku go ba gode wani imomin da yake muku ku aman nasar ni ba da ya muku ta taimako ko kuma in kuka ji tsoron Allah a taimake ku ku dawo kuna gode wa Allah kan nasarar da ya ba ku. In ta ƙulu.
المؤمنين علن يكفيكم أن تقواكم بثلاثة آلاف من الملائكة منذرين
Shi ke itina wakacin da wato koko ya taimake ku wakacin da zarfin li nasarakum. Zarafi ne ga nasarakum Allah ya taimake ku wakacin da kake cewa da mummunai ta iduhun ka nemi su alkawari ta nan don su samu kwanciyar hankali don zuciyarsu ta nutsu alan ya kafiya kumu an yi middakun rabbukun bisa lasati aladin a ce ubangiji ya kare ku da mala'iku dubu uku wannan bai ishe ku ba don kuna ganin kafirai nan sun kai dubu eh, dari tara zuwa dubu to in Allah ya taimake ku da mala'iku dubu uku to me ya rage kuma an yi na ku a ce Allah ya taimake ku a munzalin wanda yake za a saukar da su ko minas sama'i daga sama bala إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين bane wannan kwarai ya ishe ku a ce an saukar da mala'iku dubu uku don su taimaka muku ko me ya rage muku kuma ai ya kafi kun zalika ai wannan ya ishe ku a suratul anfal aka ce bi alifin domin ubangi subhanahu wata'ala ya daɗi musulmi a ranar yakin badar da mala'iku dubu sannan aka mai da su mala'iku dubu uku sannan kuma mala'iku dubu biyar abin da ya sa mala'ika ɗaya tak ya isa yi maganin mutanen duniya gaba ɗaya mala'ika ɗaya tak ya isa yi maganin mutanen duniya gaba ɗaya to amma me yasa yan kaɗan aka sauka musu da wannan don girmamawa ga manzo sallallahu alaihi wasallam yayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a saukar da mala'iku gare shi a sai an saukar da yawa ai mai matsayi ne eh ai mai matsayi ne eh kama kana ta'ala inda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce in tasbiru kuka juriya ala alqail adui bisa gabuwa da abokan gaba wa tattaqullah ko ji tsoron Allah fil muhalafa ta cikin barin saba wa Allah wa ya tu kumul mushrikun kafiran nan suka ce za su zo muku za su daddare su zo muku min faurim a wannan tashin nasu nuhurihimul mustarri ilaikum tashin su mai gaggawa zuwa gare ku haza wannan to yi ne sau rabukun Allah zai da ku bi hamsati ayala da mala'iku dubu biyar min almala'ikati daga mala'iku musawwamina ariban yi wa alama mu'ulamina wanda an musu alama bin taswimi wato da siffa alazi wa isaru sima wanda shine mutum ya bayyana siffarsa hakika ubangiji dan hakika kuwa musulmi sun yi haƙuri Allah ya gaggauta alkawarin da ya musu ya cika alkawarin da ya musu bi an qatalat ma'ahum al-mala'ikatu mala'iku ta yaki tare da su ala huyulin bisa da waƙai bulkin wanda suke baki da fari a jikinsu alaihim ama'im sufurun suna sanye da rauna fatsi-fatsi wa beru wasu farare sun arsaluha ala aktafi sun saki raunan nan a kafadinsu maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace ga sahabansa tasawwamu kuma ku ta ku alamar hakika mala'iku sun yi nasu alamar a sahu-sahu fara da sufil abiyari da gashi fari sun sa tufafi wanda aka yi da gashi fari a cikin wulunan su da kwalkwalun su wabi sufil masbogi sun yi ado kuma da gashin dabbobi wanda aka rina dina uwa su lahari a makwarkwadar dawakai da jelar dawakan وهي سنة مارية شو عبد الله يتي wannan tsari ne tabbatacce fa'idar a ce rundina ta musulmi suna da alama da za a gane su don a kare kada jama'a ta rikice tihamil harbi yayin kamsa yaƙi ƙulku shi ya ce wannan tsari da aka faɗa kowadu yuyushu na duhula luna jagororin rundunar mu a yau sun tozarta ta wanda suke yan shigegeniya yan shigegeniya shiga suka yi da rana ba tsayawa suka yi suka koya sosai ba a kome aka samu shigegeniya to sai ya bata lamar yana da shigegeniya a ɗalibai sai ya bata ɗalibai nan da shigegeniya a malamai sai ya bata ilimin in an samu shigegeniya a rindina ko jagororin rindina to sai ya fara rindina ba da makunna na ra'aha bayan da can mu muna kula da ita da can mu da nake ni ne jagora ina sawa ai haka amma yanzu an samu ba ni nima ba ba sakan min nima ba ni na iya ba ni na iya to shi yasa akwai kasidu da yawa da yayi akan haka akwai kasidu da yawa da yayi akan haka ma wanda yake kokawa da irin wannan musamman a zai kasidar saba'iya wadan ma mara sahabi wa ra'at ma'aribi wa hullibtu fil ahlabi an taharubi yaquluna ma la yaf'aluna wa tabu hawahum wa da'u min kulli janibi wa ma hamuhum amru al-masajid la ittafaqa cewa man abkul kasa a gaba ba lamarin Allah ba shi yasa in ka za a faɗa musu ma ga yadda lamarin Allah yake ba sauraron ka za su yi ba abinda suka sa a gaba shi za su yi wa ma da alahu Allah wa ma da alahu Allah ban yi bai sanya wani al'imdata daɗin nan da ya muku ba illa bishira da sai ko don ya zama albishir gare ku bin nasari da cewa taimako na nan daga gare shi wani firma ina kuma bukun bi don zuka ta ku samu kwanciya da ganin haka da kafa rasul adadi da yawan kidanan da mala'iku wannan nasar taimako bai kasance ba illa min indillah sai ko daga wajen ubangiji al-aziz mabwayi allazi la yughlaku wanda ba abin da zai fi karfin sa al-hakim wani kuma min asrul mu'minin wanda ya san yadda zai tsara taimakon musulmai da malaiku wa gairihim da wani su
من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ubangiji ya taimake ku ne don ya yanke jama'a daga kafirai don a ga bayan waɗansu a cikin kafirai muta'alliqu shi ne kada din yara ta ne bi nasarakumullahu da nasarakumullahu ai da kada Allah ya tabbake ku dan ya yanke darafan da'ifatan wasu bangare min allazina kafaru daga cikin kafirai bil qatali a kashe su a kashe wasu wal asri a kama wasu fa kutila bi badrin min salatin sab'una an kashe mutum 70 daga manya manyan gaggan kafirai a yakin badar aka kama kuma mutum 70 aw ya kabita ko kuma ya kaskanta su bil hazimati da kare yaki wal gaizi da damuwa da za su nuna akan ya aka ne yakin su ya kare so da suke ganin sun fito za su cika baki cewa duniya da kasashen laraba ko kabilun larabawa su sami labarin su su ringa shakkar su amma sai ga sun ga wulakanci bayan kalibu su komo yarji'u su koma ha'ibin suna tababbu lamina lumar ramun ba samu abin da suke nema ba aya ta sauka yadda da sallallahu alaihi wasallam ya nufi ya addu'a mummuna bisa kafirai ranar yakin hudu sai aka saukar da ayan nan lai salaka da lamar shehu ليس لك من الأمر شيء لو يتوب عليهم أو تعذبهم فإنهم ظالمون lai salaka da lamar shehu ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam ba wani abu na lamari da ke gare ka fa alhamdulillah lamari gaba ɗaya na Allah ne kai matsayinka na mai gargaɗe ne mamurin bilkita da an umarce ka kai yaƙi wa ƙarfa alta ka aikata wa ana itirari ne tsakanin maɗofa alaihi wanda shi ne au ya kabe tahun au war maɗofi da ko maɗofin wa huwa shi ne au ya tuba alaihi ta yi kuma ya tuba gare su bil islami ya shirye su su dawo su karɓi musulunci ayu azibar ko kuma ya yi musu azaba in asar ru'ar kufri in suka dore bisa kafirci wasu suka ce ita wannan ayar ta sauka ne a cikin musulmin da aka kashe a bi irin ma'una yayin da aka kashe su saka na sallallahu alaihi wasallam kuma kada alaihi salam zalla alaihi salam ya alkanutu wata guda yana yin addu'a mummuna bisa wanda suka kashe sahabban nan makarantar nan manya bin la'an da cewa Allah ya la'ance su sai nan zalimun hakika kan su wanda suke wannan aiki aikin azzalimai illatu litazimi illa ce ga ai musu azaba ba abin da zai hana a ce a ta sauka sau biyu tunda aka samu aya ta sauka sau biyu yadda malamai da yawa suka tafi a kai sun cancanci a yi musu azabar da sababin zaluncin da suke walillahi ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم walillahi ma ta sama ta ma filan baki ɗaya abin da yake sammai da baki ɗaya abin da yake kasai din na Allah ne ta garir wannan tabbatarwa ne ga fadin sa da sadaka da lamarin shehu ya gafiru liman ya sha'u Allah yana gafara ga wanda ya so ya masa gafar wani azu man ya sha yana azaba ga wanda ya so ba wata illa da aikinsa yadda shi shabla yake fada ne yuli waya na umman ya sha'u bi farlihi wa bi adlihi la yuta daliki yafi ma wato man da wato muka- mamallakin lamari wanda shi ne san Allah mamallakin lamari shi ne a ce Allah ya nufi abin ya samu duk abin da Allah bai nufi ya samu ba duk irin tsarin da za a bi kan cewa sai ya samu ba su samu ba abin da duk Allah kuma ya nufi ya samu duk irin yanda za a bi a ce sai an yi wa wannan abin taranaki ba zai hana abin ya samu ba shi ya sami lakul amri mashi'atu abu mamallakan lamari shi ne a ce Allah ya nufi abin ya samu bitawbati shi ya sa a wannan aya akwai raddi akan mu'tazilawa da hawarijawa da suka tafi akan cewa yo ai bayan da za Allah ya gafarta wa mai saba masa sai in ya tuba to a ce bayan da za a yi a samu gafara sai an tuba shine alƙawarin a ce za a tafi akan bisa kaidin magfirati a kaidan ce gafarar Allah duk taubatar cewa sai in an tuba la dalila alaihi ba dalili akan Allah ya iya gafarta wa bawa ma ko bawa bai tuba ba kamar yadda ya iya masa azaba ko ya gafarta masa duk ɗaya ne shi ne izun kufuranu gairil kufuri فلا نكفر مؤمنا بالوزر يعني السيد إبراهيم اللقاني يتفدى جوهرة التوحيد تو wallah ka furra ubangiji mai yawan gafara ne ga bayi mai yawan jin kai gare su bai bajiji mai gafara ne mai jin kai ga bayan sa ta tabi mu cikawa ne ta zihin rahmat da rinja da rahama ya ayyuha allazina ya amanu la taqulu riba ab'afan murahaba wa taqullaha la'allakum tuflihun ya ku wa'anda suka ba da gaskiya ba ku ba cin riba ba haramun riba haramun ce yanda haɗa kai da kafire yake haramun to cin riba ma ka haramun ne dan kuma yanzu ya zama haɗa kan da su ba abinda za su tura bayi akai irin cin riba irin cin riba ne yana kan gaba a tsare-tsaren su na mallake duniya da mallake kuɗaɗen mutane yayin yanda wani yake faɗa cewa oh abin mamaki da annabi isa ya zo da warkar da mutane da yalwatawa amma yanzu an samu wasu magada masu cewa su sun gaje shi so su nasa ne na banza su kashewa suke lana ɗabibun minan nasara amsalahu fil ilaji sito lakin ra'ayina wurin da isa fa za ka yi wa za yi mito wani yake cewa a haraju adibba'an wa husaban likai yadda ka samu arwaha wal amwala haraju adibba'an wa husaban likai yadda ka samu arwaha wal amwala sai mutu a matsayin akantoci gwanayen lissafi ba abin da musu ba na lissafi sai ma lissafin aida kwamfuta za a yi da menene amma sun fito likitoci amma ba don komai ba don su ga sun danne dukiyoyin jama'a na duniya dukiyar ta koma ta su su danne rawukan jama'a su danne rawukan jama'a to wata kan jama'a bayani akan riba ya gabata gare mu a baya da anwayi da nau'o'insa a cikin surar bakara al'afin mura'afa ninki abin ninkawa biziyar tilmani inda al'ajali yana da fuskar akara dukiya yayin saukar ajali ana bin mutum kuɗi ɗaya ga watan rajar zai bayar ɗaya ga watan rajar ɗin dubu goma ake bin sa amma bai da dubu goma nan ya ce to a bari in an kai ɗaya ga sha'aban zai biya dubu goma sha ɗaya wannan ita ake kira ribar faralu riba ta jadi wata yi a jinkirta ajalin da yawa fu'ila aka aikata haka ne ranar a maimaice sai ta yi sha'aban din ya zo amma babu ya ce to a bari sai dai ga ramaran ya ba da dubu goma sha biyu ramaran din ya zo babu ya ce ya sai dai ga shawala ya ba da dubu goma sha uku da mai irin yadda yake ya auku an gani a yanzu idan zamani shi abdullahi ma ba a gani sosai ba a yanzu ne aka gani yayin kamar shekaru kusan 20 da suka wuce sanda aka fara sikem ba sikem da aka fito da shi wajen 1986 miladiya akwai wani bashi da aka ce najeriya ta ciwo tun 1960 da wani abu miliyan 30 ne miliyan 30 ne sai aka ce tutun da ta da tabi wannan tsarin ma na stem ai an yafe mata ta je ba sai ta biya kudin ba amma dai ta biya kudu wanda ke kai da aka lissafa kudin ruwan sai aka samu wajen miliyan ɗari shida da wani abu ya hau kai daga miliyan talatin ya koma miliyan ɗari shida da wani abu aka an yafe mata ainihin kudin ya an yafe mata ba komai amma dai wannan sun daga ma'aikata kullum suna kula da lissafawa ai biyan su ake to ta biya wannan ta biya wannan kaga an afan mura'afan kenan eh da wattaqullaha sai sirrin daino sai bashin ya koma ninki abin ninkawa wata kulla ku ji tsoron Allah sai ma na hakum an wasu da abin da Allah ya hane ku daga gare shi bitar ke ku tabbata kun bari da Allah ku dole haka ne kadai zai samu ku samu ku rabauta ko dai in kun yi haka ku samu ku rabauta da kai ta buzu don ku rabauta wata kunnara wata kunnara allati u'iddat lil kafirin ku ji tsoron wuta wadda aka yi tanadinta ga waɗanda suka kafirai an tu'azzabu biha ka ai muku azaba da ita ke wannan aya ta kunshi annan nara cewa ita wuta an tanade ta ne ga kafirai a hakika walil usati an tanade ta kuma ga musulmin da suke saba Allah bil ari amma su kai su za a yi ne dan a gyara su amma ba wajen zaman su bane وأطيعوا الله والرسول لعلكم ku ترحمون ci Allah ku bi manzo sallallahu alaihi wasallama ko dai ku a ji kanku wa'adun ba da wahili alkawari ne bayan narko targiban wa targiban sai zama an kwadatar da bayi kuma an ba su tsoro alhamdulillah sai ta tsari ko a karatu tafsirin sai muna kokarin karawa kadan nan ga shi shekarar da fara shi ya kusan shekara to su ake mai zabo akalla kan shekarar dai akai ko da iziki goma in an kai iziki goma to in Allah ya sa da rai shekara biyar shida sai ya zamo an kai karshe amma in aka abin nan sai ya zamo kuma ya- ya sa ga shekarar ta ta taho ko tun da bayan sallah karama aka fara shi ko ga azumi ko ya fara dosowa shi ya sa ga sai yanzu ko iziki bakwai ba ai ba ko bai karasa bakwai ba shi ya sa ake sai ya zama ana da karawa a tafsirin nan ya zama an samu dai a kai goma. Ya,